أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض الله تعالى عن قلوب المكتوم وهتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواسي قلوب الأقدار فريد الدهره على الإدلاك هاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي لله الشيخ إبراهيم مستدد جعلنا الله من آل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية بجاه رسول الله وارض الله تعالى عن كل من يتعلق بأحد بأزيال أهل الله أينما كانوا من كاف إلى كاف وارض الله تعالى عن من تعلق بأزيالهم يا ما تشيء جرنا المهدر يلتأبي بنظرة تأتينا بالدفر اللهم لطيف أسألك اللغة فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم آه الحمد لله يومنا زمانا 80 من 70 تارة a cikin jiyowan jawahirul ma'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗi bilisanihi bu'istu da'iyan wa laysa li min al-hidayati shay'un wa isa iblis da'iyan wa laysa lahu min al-gawayati shay'un an yi istiwa'i kenan komi da ka gani man yasha illahu yudilluhu wa man yasha yaj'aluhu ala siratil mustaqim man yasha illahu ganin daman Allah ne ya dalluhu ya ɓatar da mutum. Wa man ya sha yadda Allah ya so ne, ya ji alawa lashira al-mustaqi ne, kuma ya sa mutum ya daidaita. Ko ka ɓata, ko ka shirya wannan tsarin Allah ne haka yake so ya sa, saboda haka babu wani abin da mutum zai yi, shi yasa man ya sha'i wa man ya sha kuma. istiwa'i ne to shine kalman bu'istu lil hidayati wa mali min al hidayati shay'un an turo ni ne dan shiryarwa amma shiryar ba ta hannuna in ji manzo Allah an turo iblis ne dan batarwa bu'istu lil gawayati wa laysa li min al gawayati shay'un an turo iblis ne dan ya batar da mutane amma batan ba a hannunsa bane ma'aikata ne yadda mazalla ke shiryarwa haka iblis yake batarwa duka ma'aikatan Allah ne saboda haka duk Allah yana so yana son kayansa babu laisa baina huwa baina al-ibad nasbun Allah ba shi da wani nasba qul wallahu ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ba shi da wani alaka da wani mutum nasba ya tafi da ajali wanda ya yi masa wannan dan shi ne ya zaɓe shi ne dan shi ya yi masa wannan Allah ba da wannan ko Allah ya baka wani abu dan ka cancanta ne a illal inayatu wal mashiyatu sai da inaya ce ta ubangiji kawai abinda Ubangiji abu ɗaya ne wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine Allah yake faɗa masa halaktuka min ajali nayi ka ne dan ni shi kadai ne annabi Muhammad halaktuk halaktuk halaktuka min ajali nayi ka ne dan ni wa halakta kullu shay min ajalika kuma komai nayi shi ne dan kai amma kai ne nawa shi yasa Allah madaukakin sarki ya dauki manzo Allah zaka ji yana ce masa wa rabbuka ya khaluqu ma yasha'u wa yakhtar rabbuka zaka ji manzo Allah in Allah zai mar magana zaka ji ya ce rabbuka alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil baka ga yanda ubangijinka ba rabbukun ba a rabbuka alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil baka ga yanda ubangijinka yayi kaza ba ubangijinka annabi Muhammad amma ba ubangijinku ba fala wa rabbika na yi rantsuwa da Ubangijinka, ba Ubangijinku ba, a shi Allah annabi kawai sani, ba wani wanda yake da wani hannu a ciki, Allah Ubangiji annabi da shi yake magana. To wannan shi ne dalilin ma'ana babu wani sababi. illal hukumu to wala waqatan illal azal babu wani lokaci illal azal har azal wa ma baqiya fa umuyun wa talbisun duk abin da ka ganshi to yana cikin makanta ne babu wani abin da ka sani ko menene yana cikin makanta ne eh kaga كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان من قبل أن يخلق السماوات والأرض أين كان ربنا كاتن أهل شهلتن سميدك السيئنا وبنجي يكيني tambayar da aka yi wa sai na aliyu ko tambayar da aka yi wa sai na rasulullahi kabla an ya haluku samawati wal ardi kafin a halici sammai ko a halici kasai aina kana rabuna aina ubangiji yake yace fi amayin yana cikin makanta shine ama'un dinnan laysa fawqahu fawqun wala tahtuhu tahtun saman sa ba sama kasan sa ba kasa saboda haka ka ai ai ai an gane saman sa ba sama kasan sa ba kasa shine kana Allah wala shay'an ma'ahu kana Allah wala shay'an ma'ahu Allah ya kasance babu wani abu tare da shi wa ana alama alaihi kana yadda yake da haka yau din ma yake saboda haka ashe sammai da kasai duk an kirkiro su ne aka yi su to idan wanda suka ga Al-Rahmanu alal arshi stawa suka kadanta Allah yana zaune ne akan al'arshi to kafin al'arshin aina yake tunda al'arshin makhluqun halitta ce an gani tunda al'arshin halitta ce to aina al'arshin take tunda qabla an yahluqu samawati wal ardi aina kana rabbuna tun daga abin da yake faruwa fi ama'i yana cikin makanta to wannan shine azal falan yabqa illa rida wa taslim abinda zaka gane a wannan zamanin fa fi zalika alwaqt udiya ma udiya duk wanda aka riga aka bashi aka an bashi komai an raba an bayar wa fusila ma fusila duk abin da aka raba an raba falam yabqa illa ridda wa taslim babu abin da ya saura sai dai arida wa taslim ko ka yarda ka yarda ka ni kauya in ko ba haka ba zaka gamu da majaril aqdari zaka gamu da majaril aqdari to wannan shine duk abin da zaka gani an riga an gama rufi atul qalam wajafatu suhuf kenan wasatu radiyallahu anhu an kauli ta'ala an tambaye shi wata jami fadin ubangiji Allahu ya ji tadi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunibu ka gani ko Allahu ya ji tadi ilaihi ijtibai istifai duk abu ɗaya ne Allahu ya ji tadi ilaihi man yasha'u fa ajaba sai shauta ne amsa masa bi kauli ma'anar ijtibau zaben Allah shine jazbullahi ta'ala shine jazba sai mutum sai Allah ya ja ka sai ya kawo ka cikin Hausawa sai Allah ya ja ka sai mai da kai cikin Fulani sai Allah ya ja ka sai mai da kai cikin Yango sai Allah ya ja ka haka haka ijtibai ne sai Allah ya ja ka sai ce ka zama musulmi sai Allah ya ja ka sai ce ka zamo daga cikin al'umma annabi Muhammadu in ya ga dama kuma sai tsaye da kai a cikin mutanen annabi Musa ya ta kokowa wajen shan ruwa shine ejici bai wannan aikin haka Allah yake yadda bi ilai man yasha'u man yasha'u ne in aka ga dama kuma sai a ja kai ka zama daga cikin manyan masu ba da shawara wa Fir'auna eh haka ne in aka ga da haka dai ya zikiri waya hadi ilaihi man yunibu ya hadi ya ji tabi ijtibai sunan shi jazbullahi lil abd ila hadarati qudsihi ya ja mutum zuwa ga hadarati qudsihi bi hukumil fadli wal judi wal inayati jazba Allah zai jaka ya jaka ya jaka ya jaka sai sa sai manna ka abun da ya ga dama jazba yanzu nan sai ka ce la ilaha illallah sai da Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fati wa abu likul ahad na shirla gina gina sai ga wani yana nan yana ta hira yana shan rake amma wannan an ja shi an sa shi wani aiki mai yawa ya zo wani guri subhanallahi walhamdulillah kaga subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun irin wayannan to wayannan jazba ne duk Allah ne yake haka bawa sai a yi ta tura maka aiki kai ta yi wanda za ka wuce sa'a ga ka ga mutum amma bai isa yi aikin da kai ba in aka zo za a gwada ku a nauyin mizani sai a same ka kana daga kana gaban shi da miliyan dubu amma kuma sa hanka ne rana ɗaya ka haife ku amma an bashi fafa lolo an bashi sai hira sai ƙarya sai haka dai duk ana yin haka wai haɗi ilai mai sha to in aka zo wannan jazban hukumu hadartul qudsi ana jan mutum ne zuwa ga hadartul qudsi na tsarkar da bai hukumul fadali amma hukuncin fadala ne wal judi kyauta ne wal inayati kuma ba aikinka ba ne, ba wai aikinka ne ya sa aka maka wannan ba, a'a ganin daman Allah ne ya maka wannan, kaga jazba kenan. An kawo ka ne ba kai ka kai kanka ba. Allah ka bana. Bila ta kaddumi sababin min al'abdi, ba tare da wai saboda ibada na, a ba da wannan ba ne. Wal ba, shi zaɓaɓɓen nan ya sama mahabuba ne. ana ce masa zaɓaɓɓe abin so domin so na inaya ce ta jakaye shi ne shautu jami'ar radiyallahu ta'ala na yake cewa sa'iku sa'ada ya suƙu nasi ila hadi ila hadaraci sa'iku sa'ada ya suƙu nasi ila hadi ila hadaraci wato sa'iku sa'ada duk wanda ka gan shi a tsarikan tijjaniya to sunan abin mai korowa ya kora mutane ya ce maza kuje kuje kuje kuje maza kuje can shi ne sai ku sa'ada ya su kuna su ila hajiyar hadarci ce a koro mutane su zo sai su shiga istighfari la ilaha illallah salati wa annabi to wannan shine kuma sai zama aikin su an koro su kenan cikin wannan hadaran na sa'ada to ana kiransa inaya ba'i ne amma inaya zaɓi ne amma kuma inaya Allah ya ce bi ilai man yasha'u to wanda ya zaɓan to su ne ake masa haka dan wannan a kaɗa su je shan ruwa wannan a kaɗa su je shin kaya wal mustafa ya zamo zaɓaɓɓu wa muradan kuma ya zamo abun nufi wa mutana bihi abin da ake nufi da shi fa hadhihi asma'u wannan sunaye kulla asma'u lil mutaba dukkan sunaye ne wanda ake kira ga zaɓaɓɓu kaga muradan eh in ka zamo muradan ai muridi shine wanda ake kai shi guri idan ya zo guri sai ya zama muradan abin da ake nufin kuma wajen shi kuma za a so ya hau kan abin da ake so wahala da ci bawo wannan zaɓin sabaka bihil hukumul ilahi abin da ya rigaya da shi shine hukumul ilahi hukunci na ilah fil azal tun azal bila illatin wala sababin babu laifi babu kuma dan babu illa babu sababi ya gyara mana bila illatin wala sababin babu illa babu sababi a saboda kaza ne ba a yi kaza ba a'a da duk wa'annan babu wali zaƙila saboda haka in ka saurari karatun gaba ɗaya za ka gane abin da ya sa aka ce kan min siddiƙin fil gaba kan min siddiƙin fil gaba da yawa za ka ga siddiƙi ne wato maka ce siddiƙi kaman kujeran annabta kaman kujeran ƙudubaniya amma fil gaba yana cikin ɓuya wa kan min aduwin fi aba kuma da yawa za ka ga al'adu maki fil'aba a cikin wahala. Walgaba, siddiki ne a madagan shi, filgaba a cikin wauta shi ne jihadi. Siddiki ne, amma kujeransa jahili ne. Wabbalal kuma za ka same shi a cikin bata, wal kufuru za ka same shi ma a kafirci, wa muhalifatun za ka same shi kuma siddiki ne fa kujeransa ya kai ya kai siddiki amma kuma za ka gan shi jahili ne za ka gan shi facecce ne za ka gan shi ma kafiri ne amma za ka gane maganar da ake nufi kuma za ga duk wani abu na sabawa Allah yana yi fa hajiyar umuru wannan al'amari kullu halata durruhu dukka kuma ba zai cutar da shi ba siddiƙi ne kannin siddiƙin fil gaba wa kannin aduwin fil aba zan wari duk za ka ji za a wari abin kuma za a gane yadda abin yake eh wa kannin aduwin fil aba to wayannan fa hadhihi al umuru dukkan wannan lamarin kullu ala tadru ba ta cutar da shi ba da jahilcinsa da batansa da kafircinsa da sabawansa ba zai cutar da shi ba dan me saboda abin da zai zo baya li anna al inayata kafilatun wa shamilatun lahu saboda inaya ta ubangiji ta rubuta tun azal dan aljanna ne shine suke cewa kullu hayarin laysa bi hayarin in kana wara'ahu nara duk wani alhairi ba alhairi bane in karshen sa mutum wuta zai shiga wa kullu sharrin laysa bi sharrin in kana wara'ahu aljanna dukkan sharri ba sharri bane in bayan sa aljanna mutum zai shiga to zaka ji wa fi hadha yaqulu sallallahu alaihi wasallama a wannan ne manzo Allah yake fada fi hindi ibnatu utubata matar Abu Sufyanu Hindi ai ga ta nan siddiqiya ce amma ka ga yadda ta kai matan Sufyan mai manzo Allah ya ce wa kana fi azamil adawati lillahi wa rasuli tana tsaban gaba tsakaninta da Allah da manzo Allah ba ta kaunar manzo Allah ko kaɗan kaga ga kafirci ga bata ga iskanci ga komai da komai kuma za ta kuma siddiqiya ce kujeranta wa kanat fi azab al-adawati lillahi wa rasuli wa akalat kabadi hamzata ta ci hantan sayidina hamza saboda ta nuna tsananin iyayya wa sayidina hamza bari a farke cikinsa ta ciro hantan ta ci don ta ɓata ma a annabi muhammadu rai haka ne ko gaizan wa hikiran saboda fushi da kullata kala sai Allah ya ce ayo ta fada la tajtami ukaba da hamzatu wan nari fi jawshiha abadan ba yadda za a yi ta ci hantan sayyidina hamza kuma ta shiga wuta cikin ta zama su dikiya yau ta fada kasuwa ya fada a habara fulani sallama mazalla ba ta labari bi an na sa'idatun mai arziki ce in bi a riyayi inayatul azali iskan nan na guguwa wanda ya zo tun daga azal yake yawo yake warar da mai kayan kara sai gashi nan an zo an haɗu fushi da komi da komi ga ta nan wa kam wa kam siddiƙin filgaba ga ta kujerar ta siddiƙiya ne ga ta a cikin jahilci ga ta a cikin bata ga ta a cikin kafirci duk wani abu na sabawa ta ciki amma lokaci guda kawai sai gashi nan wannan rihul azal ya zo ya haɗu da ita ta zama yar aljanna a lokaci daya kuma an cire babu wancan ɗin wal aba ke ibadatun iba kenan iba hiya al ibadatu wa taqarrubu ila Allah fa kan fiya lillahi min adwi shi kuma zaka ga mutum yana daga cikin fakan fiya lillahi min aduin ya ne filgaibi sai ka ga gashi yana ibada yana ibada shine wannan shine wannan shine wannan al'ibada kenan wata qarubu illahi sai ga a gaiba annahu ya mutu kafira kuma kafiri ne kaga in ka koma ai zaka ramzin sufaye algaba wal iba algaba wal iba to amma in ka koma baya sai ka ga duk annabi ya riga ya faɗa magana hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zara'un fa yajib alayhi kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannati aw fa ya'malu bi amali ahli an-nar to sufanci haka yake tafiya yayi yawo yana ta kai ta leƙa shi kana neman shi a wani guri kawai sai ga ya fito maka kai sai ke tsammanin abin ma ba zai yi ba ba ko ka ce kai ta faɗan abin da ka ga dama amma kuma za ka zo ka ga bai cancan bai kauce daga gurin da ake nufi ba waka zari kama wa ƙali umair bin wahabin haka na abin da ya faruwa Umayr bin Wahab hina kana qasid da qatalun nabi lokacin da yake nufin kashe yazo ya kashe manzo Allah wa kana min sanadidil quraish yana daga cikin manyan shugabannin quraishawa wa min shiyadinihim kuma hatsari shedanin su falamma ra'ahu Umar bin Umar bin al-Khattab lokacin Umar bin al-Khattab ya ganshi ala babin a kofa wa sayfu fi unqihi ga takobi a wuyarsa iktaza sai na umar sai fushi wada khala ala nabi sai shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala lahu sai ya ce wa manzon Allah hadha umayr bin wahab umayr ne yazo ya rasulullahi da ani a katulu kamar izini in kashe shi fa innahu ma ja'a li khairin domin zahirin abu baya zuwa da alkhairi saboda haka ba ba alkhairi ya kawo shi ba wa huwa allazi harazna li qaumi yawmi badar shine ya shiga tsakanin mu da mutane ranan badar mun ji sayyidina umar ya ga manzo Allah qala sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce masa da'ahu alai shi ya umaru summa adkhuluhu alai adkhalahu alaihi ka shigo mun da shi Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce ma shi Umairi Umairu yana cewa ma ja jika me ya kawo ka Umairu me ya kawo ka qala lahu sai ya ce masa ji'ituka litahsinu ilayya fi hadha al-asiri na zo wajenka ne ka kyautata mun akan wannan bawa da aka kama shi wa kana ibnu asiran a lokacin ɗansa bawa ne an kama shi a wajen yaƙi. Fagada sallallahu Alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce, Bal, ba wannan ne ya kawo ka ba. Jalasta an ta wasu fuwana bin Umar ya tafi hijirin. Ka zauna tare da kai da Umayya cikin hijiru Ismail. Walaisa ma'akuma gairukuma, ba ku biyu ne a gurin. وذكر له جميع ما تحدث به وذكر له جميع ما تحدث به duk abin da suka yi labari da umarun da duk manzo Allah ya ba su labari kaga manzo Allah san gaibi kenan ko bai sani ila an kala lahu har ya ce wa manzon Allah wajita litaqatulani ka zo ne dan ka kashe ni faƙala lahu umairu sai umairu ya ce lauka na ma ana salisun laƙultu a habarka bi zalika ya ce wallahi da mu uku ne ba dan mu biyu ne ba wallahi da mu uku ne ce an zo an gaya maka ne in ji shi wa ana al'ana aikantu anna habarka haƙƙun yanzu na sakankanci labarinka gaskiya ne فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله na shaida babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah domin kai annabin Allah ne wa hasuna islamahu ya kyautata musulunci suma raja ila makkata sai koma makka wa sara da unnas ila islam sai yana kira mutane zuwa ga musulunci hatta aslama au halqun kasir halitta da yawa suka shiga cikin musulunci suma dama ala islami radiyallahu anhu kaga wa kan fi gaba gashi nan ya zo ne ba da wani yana cikin jahilci yana cikin bata yana cikin kafirci yana cikin sabawa amma kuma asalama saboda me aryahul azal ya nuna cewa shi siddiqi ne sara siddiqan wannan ka duba cikin isti abudin ibn abdulbar ne za ka ga wannan musulunta tanzur hadal ijtiba'u to ka duba wannan zaɓin ijtiba'u rabbahu ubangiji ne ya zaɓe shi fama asura fihi azamu zambihi babu wani abin da ya tasiri a cikin zunubinsa asura zambihi wato girman zunubinsa bai cutar da shi ba wala maftarakahu min haubihi babu wani abin da ya raba bal ta makana min safa'i safawati nurul ilahiyya abin da ya iya yiwa kawai azal ta fada masa cikin nasara wa albasa hullatul qurbi aka sa masa irin tufan nan na kusanci wa sara abdan khalisan lillahi sai zamo bawa khalisan lillahi ta'ala qala ta'ala Ƙauru ta'ala fadin Ubangiji, manya sha'i, ka gani? Wa manya sha, manya sha'i wa manya sha. Ai, bila sababin wala illatin. Manya sha'i, bila sababin wala illatin. Babu wani dalilin da wannan dan ya zamo kafiri ya zama don ya saba wa Allah ne ya zama kafiri babu wannan a wajen Allah babu dalilin dan kai musulmi ne ya zamo dan ka zama musulmi wani cin hanci ka bayar saboda sababi ko nasba babu wannan a wajen Allah zaɓin Allah ne yake yin abin da yake so lokacin da yake so abin da yake so duk wanda ka gan shi in aishe sa izala take shan wahala karatunta ba irin na ɗariƙa ba ne idan take wani aiki take yi take kai wahala su kuma iyayenmu gabaki ɗaya ba sa kallon aiki ba sa kallon aiki eh ba sa kallon aikinsu ko misƙalar zarraci ana yin aikin ana binne aikin ne ba a so a nuna an yi ma. To wannan shi yasa sai zamo kawai su zuhurin su nuna kai. Su nuna kai shine a nuna an yi kaza ana da kaza ana da kaza. Shi yasa muka mugun shan wahala a cikin zamaninmu da su. An sha wahala a tsakaninmu da yin zalar nan. Wala mun sha wahala. Eh, domin wajen iyayenmu na farko ba sha wahalan hakan ba saboda kaskantar da kansu yasa ba sha wahala ba amma mu kan mun sha gaskiya Allah kiyaye bal bi mahallil fadl wal judi zaka ga duk abin da za a roƙa za ga mutum ya nema ya ce yana nema ne dan albarkan kaza amma su suka ce a ɗauki albarkan in da ya aiki in da su yi tawassuli ma yace suna yi ne dan aikinsu yawa aikinsu to wani aiki ana magana annabi a can banza wani aiki ƙaunu ta'ala waya ne zai manya nebu Allah ya shi ke shirar da wanda ya koma da lamari zuwa gare shi ai man anaba ila Allah ta'ala bi sidiki taqawahu wanda ya komar da lamarin zuwa ga Allah da gaskiyar tsoronsa wa mu'amalatu lillahi ta'ala da mu'amala na Allah bisa fa'iha da tsarkaka hadahu ilai har ya shaida shi zuwa gare shi ta yi sulu ila hadaratu qudusi har ya sadar da shi zuwa ga hadaran qudusu kaga ijtibai da ihtidai kenan Allah ya di ilai mai sha Allah ya ci ilai mai sha wa di ilai mai yunibu bambancin sa mutumin da ya tafi mutumin da ya tafi samun haka misali da ƙafa da wanda ya tafi a mashin ba ɗaya ba ne ba ɗaya ba ne wancan sunan shi jazza wannan sunan shi hidaya na biyu mutumin da ya tafi kano a mota mutumin da ya tafi Kano a kafa da wanda ya tafi Kano a mota lamarin ba ɗaya ba ne suna wancan jazba ina ne mahaɗa kawai mahaɗa waje kaza to wanda ya yi tafiyan kafa ya fi gane bishiyoyin da ya huta a gindi ya san har gidan mai anguwa watakila ko gidan wani ya sauka wanda ya tafi a mota ko bai san wannan ba to wannan shine hidaya wannan shine ma'anar suluki da jazba shine ma'anar suluki da jazba wala yazkur wala yazkur Allah ta'ala fi haqqi al-anbiya'i ma'anar kamulu wala yazkur Allah yazkur Allah ta'ala fi haqqi al-anbiya'i ba wanda ya ambaci Allah cikin haƙƙin annabawa illal ittiba'u sai dai zababu qala subhanahu wata'ala fi haqqi adam Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin haƙƙin annabi adam sun maji tabahu rabbahu fataba wahada sun maji tabahu rabbahu ubangijinsa ya zaɓi annabi muhammad annabi adam fataba kuma ya tuba alaihi wahada kuma ya shirya da shi kaga ijtiba'i wahada kaga jazza suluki wa fi haƙi yunus haƙin annabi yunusa alaihi salatu wassalam fazita bahu rabbahu ka gani ubangiji ya zaɓi ashe jarabawa aka sa a cikin annabawa ɗari annabi yunusa shi ya ce annabawa ɗari annabawa ɗari yunus bin matta shi ne zama number one domin jarabawa ne kaga fajita bahu rabbahu Ubangiji ya zaɓe shi, faji alahu minas salihina, ya sanya shi daga cikin salihai. Wafi haƙƙin lambiyayi, a haƙƙin annabawa, hina zakarahum lokacin da Ubangiji ya ambace su, fi suratul an'ami, a cikin suratul an'ami gaba ɗaya. Waje tabahum wahadainahum ila shiraɗil mustaqim kaga bugu ɗaya. ijtiba'i ne zaɓi ne ijtiba'i ne an zazzaɓe su ne aka jawo su aka sa su ila siratul mustaqim fasalaku tariqan ilayhi shine sai suka aka shigar da su hanyar da ake son a shigar da su bizalika la ijtiba'i alaihim saboda wannan zaɓin da Allah ya musu wa ma dhikra fi ayati min al ijtiba'i ba a ambata daga cikin wannan aya daga cikin zaɓi wal inabati da komawa ga Allah fi qaifatul ula daga wata ɗaifa ba hum ahlul inaba su ne ahlul inaba wa sahibu yusamma muridan to sahibinsa ana ambaton shi muridan wa muhibban wa mukhlisan wa sa'iran ila mai tafiya zuwa ga Allah qala subhanahu wa ta'ala fi juz'ihim ubangiji ya faɗa cikin yankin su annahu ya hadihim ilayhi juz'a litaqaddumi taqawahum annahu shi ya hadihim ilaihi ana jansu zuwa gare su jaza'an sakamako ne li taqdimihim li taqaddim taqawahum saboda gabatar da taqawansu wa qaifatu sani qaifa ta biyu kuma a khabara ya bada labari annahu ijtabahum Allah ya zaɓe su ne bi mahabil mashi'ati da tsantsan mashi'a, bila ta ƙadini sababin ba tare da wani dalili ba. Wa sahibu, sahibinsa, musamman Mustapha, Mujitaba, Mukhlasa, shi ma suna ɗaya ne, zaɓaɓe, zaɓaɓe wanda yi don Allah bi fata da Mukhlasan ba Mukhlisan ba, da alawa shi wato mu ce ala fa'ilun maf'ulan bihi ya tashi bi fatahin lami wa muqarraban wa mahbuban wa muradin wa mutana bihi to shi ake nufi wanda aka samu wa fi hada ya kulu malu sufiyun sufiya a wannan ne sufa suke faɗa fi sayyidina Musa alaihi salatu wassalam akan abin da ya faru wa nabiyina sallallahu alaihi wasallama eh abinda sufa suke faɗa cikin annabi Musa da annabi Muhammadu inna sayyidina Musa alaihi salatu wassalamu annabi Musa lamma arada bi irtihal ila Allah ta'ala lokacin da manzala annabi Musa lokacin da aka so a yi tafiya da shi irtihal a yi tafiya da shi annabi Musa wal uruji ilayhi a yi tafiya a keta wani guri a marahu bi siyami salasi na yoma sai Allah ya ce wa annabi Musa ka yi azumin kwana talatin mutasilatul lailan wani haran dare da rana zai yi azumin fala ma kamulat salasuna lokacin da ya cika kwana talatin an kara hulufu famihi sai gabakinsa yana wari fasawwaka bi odi harnubin sai asuwaki da itacen harno ɗalaban dan nema lizawali ma an karawo min fannihi kar ya zo a ce akwai warin baki cikin bakinsa fa a taba hullahu ala zalika siwa sai Allah ya ce masa ne yasa kai me yasa kai wannan aswakin eh atabahu Allah kenan wa amaru bi ziyati ashara sai ce to wannan laifin wannan abin da ya faru to kai ka sake yin kuma azumin kwana ka sake yin ka karin azumin kwana goma lita kamila arba'una lailatan dan ka cika shekara kwana arba'in daidai wannan haka yanzu cikin tafsirul qur'ani wa amma sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallama shi ko manzo Allah kaga yanda shi annabi Musa yi kwana kwana nawa talatin ya ƙara da kwana saboda haka wa kana miƙatu arba'ina lailatan to miƙatinsa kenan urujinsa kenan ya za a iya gamu da Allah wajen gamonsa da rabbul izzatin ya yi ya fita ne ya je a gani to jazban da ake son ka gane sai ya ce to shi kenan shi kuma manzo Allah wa ma sai na Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raji shi kuma lailatul miraji lam ya amuruhu bi amali shay'in Allah bai ce yayi azumi ba illa malakan nazala alaihi malaika ne kawai ya zo masa wa qala lahu yace masa qum fa arji ka tashi mu yi tafiya fa kana sayyidina Musa alaihi salam to kaga anan ka gane shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wanda ba abin da aka ce kai wani azumi kai wani kaza kai kaza amma annabi Musa an sa shi na kwana talatin din ma an ƙara mar kwana goma amma annabi Musa sallallahu alaihi wasallam kawai zuwa aka yi ka zo mu tafi kawai tashi mu tafi eh to to anan fa kana sayyidina Musa sai annabi Musa ya kasance maqamuhu makaminsa makamul muridul muhib makami ne na muridi ba murada ba muridi ne muhibbun masoyi fa mara bi taqdimi sababi minhu saboda haka sai aka hore shi da aikata waɗansu aikace aikace kafin ya kai ga inda ake so domin sai da aka hore shi da yin azumi aiko wasu yi na Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi kuma annabi Muhammadu maqamuhu maqaminsa maqamul muradul mukhlas shi maqamin muradi ne eh mukhlas eh shine Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake cewa akwai wani baiti Sheikh Ibrahim yake fada ya rasu ya Allah ya riƙe abinsa baitin tarani muridan la tarani muradan la muridan fa innani liyal mulki wal wa tasrif bil mustafa al ma'awa tarani muradan ka kalle ni anni abun nufi ne la muridan ni ba muridi ba ne. Tarani muradan la muridan, ka kalle ni wanda za ka zo wajena, la muridan ba abokin tafiya ba. Ka kalle ni a haka, in ka kalle ni haka, liyal mulki wata sharifi, da mulki da ta sharifi duk ya zo wajena ne bil Mustapha ma'awa saboda annabi Muhammadu. بالمصطفى المأوى تراني مرادا لا مريدا ككليني أني أبو zaka zo wajena ne ka gyaru ba za mu yi tafiya da kai ba ne a karka kalle ni haka to wannan shine a tu hadisu bi ni'matillahi eh ba shi ba magana bane shi kuma na me sunan ka nuna kai ba shi ba ne yawa magana ne na in ka kasa ganewa ko a yayi maka hijabi ka yi idraki ka riski abin da ake nufi kawai eh to wannan shi ne to kaga idan mutum ya gane ai shi ne mukalaman ya ibrahim ya ibrahimu يا إبراهيم أأنت قلب يا إبراهيم كي قدريني سيتي هكذا سمعت بعض المجاذبين يقولون haka na ji waɗansu mahaukata suke faɗa shi ne maji zuba idin ai shi ne Allah ya ji tabi ɗin nan sai ce a turidu an ta kuna ƙuduban to so kake ka zama ƙudubin sai ce wa in kuntu uridu ko da ina so la uridu ba na so kama yuridul muridu huwa allazi uridu irin manufan muridi na Allah yayi abu ba, ba dan neman a saka masa ba to irin wannan nake so wato yayi wa Allah abin da ya yi Allah shi kuma yayi abin da ya ga dama ya duk wanda ya yi da shi yayi shine a turidu an ta kuna ƙuduban so kake ka zama ƙudubin ya ce wa in kuntu uridu la uridu ko da ina so to ba na so kaman yadda wa in kuntu uridu la uridu kama yuridu muridu muridi sadiki yanda yake nufi in yi aiki wa Allah ba sai an biya shi ba to haka nake so saboda haka ka sa ni a cikin inayenka kawai in in aka ce in zauna a kai in zauna shi kenan to a kaga a wan a wancan kuma ga abin da kuma zai kawo ya faɗa maka almuta ba ba ma amruhu bi taqdimi shay'in babu wani horonsa wanda zai gabatar da wani abu fajice babu bila sababin sai a zabe shi ba tare da sababi ba wa qarrabahu ilai bila illatin a kusantar da mutum zuwa ga Allah ba tare da illa bal bi mahadul fadli wal judi wal karami da fadala da judu da karamu shine zai sa mutum intaha ladifatun kar sai da radiyallahu anhu ma khalaqa Allah li nafsihi to ka gani go ma khalaqa Allah li nafsihi Allah bai halicci wata halitta wa kansa ba. Allah bai halicci wata halitta wa kansa ba illa sayyidina Muhammadin. Annabi Muhammadin ne shi kadai Allah ya yi wata halitta don shi. Babu nasba, babu sababi, babu illa. Allah annabi Muhammadu ne shi kadai Allah ya yi shi don shi, amma bai yi wata halitta wanda take ta'alluki da Allah don wai don yana son ta ne a annabi Muhammadu ne. Walbaki duk sauran minal wujudi daga cikin kaunu kullu makhluqun min ajali duk an yi su ne dan annabi Muhammadu. ko an ji dukkansu mu'alladun bi wujudi shi dukkansu ma'alulai ne saboda samansa annahu wulika sayyidina muhammadin an hadici sayyidina manza sayyidina rasulullahi ma khalaqa shay'an min al-awalim a cikin halittan ba halicci wani ɗaya daga cikin alam ba babu kaga wa kuntu nabiyan arifun bi nubuwati wa inna adamu la mujaddalun fi dinihi kuntu nabiyan arifun bi nubuwati wa adamu bainal ma'i wa tini لا آدم ولا الماء ولا الجنة ولا السماوات السبع ولا الأرض ولا النار ولا ولا ولا ولا duk wannan shi ake nufi fa bana laka sai ya bayyana annal wujuda halitta kaf kullu mahalukun da ajalihi an yi su ne don annabi Muhammad. Intaha. Man tsaya nan. Saboda haka fakidu ni jami'an su ma latin zero ne. Shi ne za mu shiga gobe in Allah ya yarda. Allah ka ƙara mana su manzo Allah. Sanar da mu manzo Allah, ka soyantar da mu manzo Allah, ka ba mu ilimi cikin sanin annabi Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الهدي الهدي والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره بدار العزيز صلاة تملا الازل والابد الزمن ومكان مدروبة في كل عدد بعدد ما جئت بك يا واحد يا احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الفاتحة